أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المختوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواص قطب الأقدام فريد الدهري على الإطلاق حاتم الأتميني أبو إسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا حمة الشيء إدري لنا بهذا المهبري والسعد في بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله نرجو من الله بأن يزيد لنا الفهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاه شيء أمر التجاني صاحب الكتاب يومنا زمان السبعين دبير wato a cikin jawahirul ma'ani muna magana akan ayoyin alkur'ani wanda shau tijjani ya faɗi ga manufan abin da suke wajen Allah mun tashi mun kai hadisi manzala dayan alkur'ani yanzu muna cikin laƙatta wallahu ala nabi wal muhajiri na wal ansari shine aka tambaye shi tijani radiyallahu ta'ala anhu wa sa'altu radiyallahu ta'ala anhu an qawli ta'ala laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansari ma ma'ana hadhihi tauba wani irin tuba ne annabi muhammad yayi aka tambaye manzo Allah fi haqqihi a cikin haƙƙin sayyidina rasulullah fa ajaba radiyallahu anhu shauja ne amsa ƙada ce hiyar himayatu shi ne kiyayuwa kiyayuwa min mawuƙatar zunubi kar a faɗa cikin zunubin ƙultu lausan ce amma tun nabi sallallahu alaihi sallama ya ce amma a wajen manzala fa ni'ima shi ni'ima ne li'annahu ma'asumun bin manzala ma'asumi ne wa ma man zikira ma a hukul aya amma wanda aka ambata tare da shi cikin ayoyin almuhajiri na wal ansarin su ake nufi wato da himaya amma manzo Allah fa ni'ima madalla shi madalla za ce laqad taballahu madalla da Allah ya yi wa annabi Muhammad eh madalla da Allah ya yi wa annabi Muhammad haka ya kamata a ce eh saboda shi ba amma sauran حماية الله على هؤلاء الرجال الذين نصروه وآمنوا معه سنة المهاجرين والأنصار أما شيء ما دلاني كما الله هنا مسا بوديا يتوحك كما تا لقد تاب الله على النبي Allah yana yin madalla wa annabi a dalilinsa waɗansu sun komo da lamarinsu zuwa gare shi, kamar haka ya kamata a ce. sai ce wa ma ma zikir ma wasu layati fa ma ma'anar himayatu shakin fa hal hiya adamul hukuki zambi su ma ba za su iya fara a cikin zunubi wani fi haƙƙihim cikin haƙƙin su kama fi haƙƙihi kamar yadda yake cikin haƙƙin manzo Allah fa qala radiyallahu ta'ala anhu sai shau jani ya ce ma'ana ma'ananta dawamu tawbatu lahum su an tuban su mustanirra ce dawwamanniya ne wa adamu israri ala zambi kuma ba su saki maimaita wani zunubi ba su ne sahabban annabi Muhammadu ma'ana an musu tambari sun kai ba wa'annan mazaje da suka zo wajen Allah kaban a ce ai Allah yana son a yi masa aikin alhairi sai ka jawo mutane zuwa ga aikin alhairi ai ana cewa fare Allah Allah ya yi farin ciki to madalla a dalilin annabi Muhammadu wa'annan sun zo wajen Allah kamar wa'annan mazaje wanda aka zaɓe su gwaraza wanda da watakila sun yi waɗansu aiki marasa kyau to yanzu kuma ga sunan duk an koro sun koma wajen Allah to sirri na biyu ba maganar shi wasu jani ba radiyallahu ta'ala anhu kaga hikima ta ubangiji ai abin da ya faru din a yakin gabaki daya ai magana ne akan mutane uku mutane uku ne wanda suka yi tahallufi an albadari ba su tafi yakin tabuka ba ba badar ba tabuka nake nufi eh laqad taba Allahu an nabi wal muhajirin wal ansari wal ladina tab'ahum fi sa'atil usra to wayannan mutanen da suka yi jinkiri manyan guda uku ake magana a kansu amma sai Allah ya ce laqad taballahu ala nabi shi annabi ya yake to amma sai Allah ya ce Allah ya an ka fasaranta shi a Hausan mu sai ka ce Allah ya karbi tuban annabi to to to ka je ka fada da yayi ne dan shi ya je yakin ai ba bai ce ba amma laqad taballahu ala nabi aka ce. Ai ba shi ba ne ba, ai wannan gudun ai wa a zilliman shi ta minimum kuma aka ce masa. An ba shi dama shi ma. To da ya yi ne. Laƙar taballahu alal nabi a Hausa a fasarar mu na gargajiyar mu je a haka. Allah da ya yi ne. Wal muhajiruna muhajirai a cikinsu su nawa ne wal ansar da muhajir da ansarai wa'inda suka yi wanda muhajiruna akwai wanda suka suka nemi itazaru inda rasulullahi fastaghfara lahu wa wal ansaru istaghfiru itazaru inda rasulullahi fastaghfara lahu to amma shi rasulullahi ne yayi kaga laqad taba fa ni'ima kenan madalla da manzon Allah ya yi musu yadda za su dawo da hankalinsu har su zo su ji kunyan Allah. Allah yana jin daɗin aika ji kunyansa. Allah yana jin daɗin kai wani abu na burgewa. Sai ka ce, lalla afraha. Ubangiji yana farin ciki bi taubati a hadikum da tuban ɗaya daga cikin ku kaga lalla afraha to in ko lalla afra bi tawbati ahadikum to ko kafi rasulullahi kaga fa ni'ma amalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hada al-amali manzala sallallahu alaihi wasallam na'am wa man kana hada halu wanda wannan shine halin sa kana musulman lam yasdur minhu zamban aslan to wanda in dai wannan an ce ma'anahu dawamu tawbati lahum ya ce wanda wannan shi ne aikinsa to misalin mallam ya zurnin zamban asalin yana daga cikin misalan wanda baya samun zunubi ga baki ɗaya ma kenan eh an yanke ma'ana wa'annan gaba ɗaya kabu ne yana ciki da da kabu da mirara da rabi'a su uku ne kabu mirara rabi'a su ne wa'annan waƙiya suka faru shi kabu kuwa ta hallafa anil badari ne kullum yana cewa zai je zai je zai je zai je zai je zai je har manzo Allah ya tambaya shi ya ce kai me ya samu ka abu ne a wajen yakin saboda ayar da ta yi amfani dai a kansa sai wani ya ce a ya rasulallahi ba ya yi amarya ba ai ita ce ta hana shi zuwa sai wani ya ce ni ko wallahi ban san ka abu da munafunci ba a cikin sabon manzo Allah a wajen yakin kafin a dawo can ana cikin zuwa sai ga wani yana zuwa sai aka ce wancan waye ga shi a nesa sai manzo Allah ya ce kun aba haisama daga nan ne aka san maganar manzo Allah yake zama kun fe ko yana zuwa kuma sai zama abu haisama ce ya ce kun abu haisama ce sai zama kuma abu haisama ne eh a wannan yakin to bayan ya dawo gida ne to kowa ya zo shine abu sai da yi kwana hamsin ana ana ana rawan banjo da shi tsakanin su da Annabi Muhammadu dan da ya zo wajen manzo Allah manzo Allah ya ce suna hada ido Ka'abu ya ce muna hada ido da manzo Allah sai naga ya tabassam tabassama Rasulullahi tabassama al-mughdadi yayi murmushi amma irin murmushin mai fushi eh yayi murmushi to da ya zo ya zauna maza Allah ya kula shi ya ce sai ga annan rasul sallallahu alaihi wasallam ya taraka ru'yati ilayya yana satan gani na ni mana satan wufki mu zan zai saka haka haka suke da manzo Allah sai ya zo ya zauna gaban manzo Allah sai ya rasulullahi ya ce wallahi inda zan zauna gaban dan duniya ne ya ce ya rasulullahi ka san ni mawaki ne duk abin da na faɗa za a iya yarda da ni amma ya rasulullahi wallahi ba abin da zan faɗa a gaban ka balle Allah ya karyatar da ni tun da nake ya ce wallahi ya rasulullahi haka kawai ne ban zo yakin ba amma kuma ba don munafunci ba don komai ba ya ce sai na tashi zan zo ce bari sai gobe bari sai gobe ta ce wannan shi ne kawai ce amma babu wai munafunci da ya sa ban zo yakin ka ba ban tafi yakin tabuka ba sai manzo Allah ya ce to ka ji sai abin da Allah ya yi sai ya fita sai mutane suka ce kai muna ganin ka wayayye maimakon ka yi bayani kai ma ka shiga istighfarin Annabi Muhammad ya ce sai da aka yi kusan a karya shi ya koma ya karya ta kansu gaban Annabi ya ce kai sai ce da Allah suwaye suka yi irin nawa sai aka ce mirara da rabi'a sai ya ce fadakartu annahuma salihaini da annahuma shahida badari na ga mutanen kirki ne dukan sun je badar sai na ce na shiga cikin to a kansu ne wannan ayat ta saukar eh laqad taballahu ala nabi da Allah ya tashi kuma sai ce Allah ya Allah ya gafarta wa annabi wani muhajiri ne Allah ya gafarta wa wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina wal ansari Allah ya gafarta wa ɗansu mutanen Madina eh sai ce wa ala salasatin lazina hulifu tukun aka kawo wanda suka yi laifin kaga wannan duk aikin annabi ne saboda annabi ne muhajiru suka shiga ciki al ansaru mutanen Madina suka shiga cikin suka shiga cikin tuban na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal ansari ashe fa ni'matu illa rasulullahi bi hada ma dalla da aikin manzo Allah eh kam Allah Allah ya masa godiya ne in wani ne aka ce mar haka tuhuma ne amma annabi ya ne eh Allah kara mana san annabi Muhammad na'am liqauli sallallahu alaihi wasallama saboda manzo Allah ya ce at-ta'ibu min zambin kama la zamba lahu mai tuba akan zunubi kamar ba shi da zunubi ne eh wannan haka riwaya ibn majah ya zo cikin kitabul zuhdi eh sannan wa qawlu da fadin manzala ma asarra man istaghfara walau ada fiye min sab'ina marratan ma asarra man istaghfara duk wanda ya astaghfirullah ya sake aikata wani abu ya sake cewa astaghfirullah ya sake wani abu ya ce ba za a ce bai tuba ba a ya ne ya fake ya nemi mafaka wajen ubangiji ba za a rubuta masa ba a karba ba a za a karba eh walau a da fiye mai saba ina maratan ko da sau saba'in ya yi saboda rauninsa eh shi ne ma'ana wani fa'idatul ukhra akwai wata kuma fa'idar daban wayar rujul abdi ila rabbi shine ko ya dai ai bawa ya koma wajen ubangijinsa kaman kale ne in ka dake shi sai dawo wajen ka ka sake koransa ya sake dawowa to rujujin shi yake bukata idan ka yi wani abu to ka koma wajen ubangijinka ka ce ka yi kai da kanka ka faɗa fatar izan duka Allah yana son haka amma ka yi gum ka dake wai kai ma ka zamo jan wuya a ta wani tashi hankali eh ya zamo tashi hankali wa rabu subhanahu wata'ala shi ubangiji yahibbu min ibadihi arrajiina ilayhi Allah yana son baya mai yawan komo da lamarin zuwa ga Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ufawwidu amri ila Allah la haula wa la quwata illa billahi al-alil. Duk wannan rujui ne ba ilallahi. Ne duk hazbuna Allah wa ni'mal wakil. Duk rujui ne ilallahi. Duk mafaka ne mutum yana koma wajen Allah ne amma ya saba faɗa ne amma baya jin abin da yake faɗa saboda haka bai san me yake yi ba kullum kullum ai duk lokacin da ka faɗa ai ka riga ka zo ka dangana kanka ga Allah ne ka nuna ka gajiya ne shi kuma Allah so shi mutakabbiru ne shi ubangiji mutakabbiru ne idan ka in ka nuna ka isa to sai barka to za ku buga eh ko kuma za a daidai da kai amma in ka nuna ka gajiya kowane hali ne zai saurare ka kuma zai saurare ka shi mutakabbiru ne eh domin shi qadirun ne muktadirun ne qahirun ne qaharun ne kuma akan komai to duk abu in kai in kai rujui ka koma wajen sa musamman ya san ka dade kunkulla shi Allah yana son ka cika fam kusaba eh yana so ku saba da shi to in ka shiga ka shiga garari to shi kuma zai saurare ka amma baka saurare shi ba sai lokacin da ka ga bala'i to kai ma da a ranar da ka gane da wa kake in za ka yi so nawa duk wanda za ka yabo a cikin tafiya sai ya kula ka eh dama wanda za ka iya karya shi da shi shine annabi Muhammad to sai ya mantar da kai ba za ka kira annabin ba wallahi shi kenan in ya mantar da kai ya karya kai kenan dama annabin ne ba a haɗa shi da annabin sai ya tsallaka to amma sai mantar da kai da annabin kai ta bugawa kai ta bugawa sai ka ga unguni ai shine inna allaha yuhibbul mulahina bid-du'a Allah yana son mai naci wajen addu'a eh mai naci inna allaha yuhibbul mulahina bid-du'a yana son mai naci ko bai yi ma abu ba in ka naci kana ta kai kuka sai kuma da tana eh sai ka kan maka eh ai yana so yana so na'am allazina la malja lahum ghayruhu wanda ba su da mafaka sai shi fi jami'i umurihim cikin dukkan lamarin su wa man kana nadi halahu wanda shine halin sa komai da lamarin zuwa ga Allah da naciya mama aznaba ta ba duk lokacin da ya zanibi zai tuba mihini a lokacin sa ila rabbi zuwa ubangiji za kana mahbuban inda rabbi Allah zai so shi inta yana daga cikin abin shautiyani yin imla'in sa kansa sannan wasu altu na tambaye shi wata jami'a radiyallahu ta'ala an ma'ana kaulu ta'ala ma'anan fadin ubangiji ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wabtagu ilayhi alwasilata ku nemi tsanin da ku sadu da Allah wabtagu ilayhi alwasila ku nemi tsanin da da ku sadu da Allah kaga ya ranar na faɗa muku a cikin suratul suratul nisa'i ne ko واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام كوكم واتقوا الله الذين واتقوا الله واتقوا الله تساءلون به به والأرحام والأرحام والأرحام بك يعني دك لإراد الله كذوبة أي به أها تو والأرحام كنا saboda haka wal arhami kenan wata kulla ta sa'aluna bihi kaga bihi kuma wal arhama saboda haka wata kulla wata kul arhama kenan eh wata kulla wata kul arhama amma haka ce bihi to wata kulla allazi ta sa'aluna bihi ku ji tsoron Allah wanda ake tambayarsa ake tawassuli da shi saboda rai zumunci to ashe zumunci ana tawassuli da shi da kuma ya nuna mana na annabi Musa da Karuna a cikin hadisi to wannan annabi Muhammad ake nufi anan kuma yawa fa ajaba radiyallahu anhu bi qawli ma'anaha ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa khafu ku ji tsoron shi min shiddati iqabihi saboda yanayin kamun da yake yi wabtagu ilayhi wasiyatu ku nemi tsani waya al'amalu salihati kaga ya bada a dunkule aiki kyawawa allati da wanda Allah ya yarda da aikin subhanahu wata'ala to aikin ka kyawawa wanne kai wanne ka san Allah ya karba allati da amma wanne ka san Allah ya karba kawai a dunkule ne to wanne ne wayu kazmin hadal aya ana ɗaukar wannan aya an tsarikil isharati hanya ta ishara ana nuna maka wata guri da wace ta allaci tan kadu biha an gairi wanda za ta yanke komai zuwa ga saduwa ga Allah ne tattasir bihi wanda za ka sadu da Allah to wala wasilatu azam min annabi kaga wata kullaha allazi tasaalu bihi annabi Muhammad ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa taqu ila alwasilata annabi Muhammad annabi Muhammad والوسيلة إلى النبي أعظم من صلاة عليه shi kuma saduwa ga manzo Allah mafi girma yin salati ga Annabi Muhammad yin salati ga Annabi Muhammad shi yake sadaka da Annabi yin saduwa da Annabi kuma shi yake sadaka da Allah babu wani babu wani abun nan wannan shine nihaya na isa matuƙa shi yasa muke cewa ya rasulullahi kai mana kaza ko Allah ka mana dan manzon Allah eh kai mana dan maza Allah duk wanda yake ganin cewa wannan kuskure ne karatunsa ne kadan eh karatunsa ne kadan saboda ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai Allah huwa al-mu'ti wa huwa qasim Allah shine mai bayarwa amma ne mamu shine mai rabawa mai rabo ko zaka ce ni ma gani a bani ba laifi ka ce mai rabon ni ma gani gani nan ta nan kar abance dai annabi kenan sai wannan wannan shine abun yanda yake faruwa wa min jumlati ma yabtagi min alwasila yana daga cikin jumlan abin da ake fadayi daga wasila ila Allah ta'ala a wajen Allah ashehul kamil shehi cikakke wanda ya san mashiga da mafita kaman irin wayannan tafiyar na shehu tijani da sauran shehanai fa innahu min adab alwasail ila Allah su ma tsani ne zuwa ga Allah saboda su za su nuna maka kungiya ga yadda zaka yi gaza wani yana neman abu aiko a sararu za ka ga a sararu daban-daban daban-daban daban na ƙaza'ula hawa iji sama da miliyan to in ka zo ka ji wannan ya ce sai ka yi azumi wannan ya ce sai ka shiga halwa wannan ya ce sai ka yi kwana arba'in wannan ya ce sai wani wannan ya ce maka in ka karanta wannan ɗaya tak za ka riska wancan ba karya ba ne gaskiya ne to amma wannan a sarau wannan sauri ake eh to kafin mutum ka'idan kafin ka hau da imaninka domin inna Allah la ya kabilu du'a min kalbi gaki lillahi Allah baya karban addu'a a min kalbi gaki lillahi mutumin da yake da wasa yawa zai yi kuwa anya ni na ga abu ne da girma har kana gani ya fi girman Allah ya maka sai a barka. A a yi dama matsalan shi sur'atul ka yarda da Allah zai yi fi kulli zarhatin ka yarda da girma to abinda Allah shi yake so kenan kar kamar kokonto cikin aikinsa kokonto a naka ka yi naka wannan amma a Allah zai yi abu ka yi kokonto a Allah ba ya san wannan to wannan shi ne wassalam ya cika wasu atuwa radiyallahu ta'ala anhu na tambayi shau tijani Allah ya da shi an kauli daga fadin manzo Allah a kadan fadin ubangiji annabiyu auladul mu'minina min anfusihim annabiyu auladul mu'minina min anfusihim annabi shi ya fi cancanta ka so fiye da son kanka to wannan shine kwanaki wannan nake mai da martanin magana rahimahullahu in a kuskure ya faɗa. Jafar, Shehu Jafar yake faɗa cewa duk ƙur'ani ba gunda Allah ya ce ga magana ce mai nauyi amma magana ce ta ilimi. Bai ga gudun da Allah ya ce Allah a so annabi a cikin alƙur'ani ba. Idan ya ɗauke shi a ɓangaren akida ne tsakanin su zarafin izzati, in kuma rashin sani ne wannan kowa zai iya faɗuwa a cikin rashin sani. Eh, kowa zai amma in yana sani ne dan ganin annabin ne bai kai ba to mu a gurin muke yi amma in akan kusuri ne a cikin ilimi ko haɗa'ul lisan wannan kuma kowa yana iya faruwa domin ba wanda ba kuskure illa sahibu sahibul qur'ani sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan kuwa annabi auladul mu'minin min anfusihim ai hadisi ya faɗa sai na Umar bin Khattab yana tafiya tare da manzo Allah sai manzo Allah ya rike hannun sai na Umar saboda dadi sai ce rasulullahi anta ahabu ilayya min waladi wa walidi wa mali wa nas ajma'in sai manzo Allah ya kalle shi yace wallahi ya rasulullahi anta ahabu ilayya wallahi na fi son ka min waladi da dana wa walidi da iyayena wa mali da dukiya na wa nasu ajma'in da mutanen duniya baki daya sai manzo Allah ya kalle shi kallon da manzo Allah ya masa fashara Allahu sadarahu sai ya gane ya buga ya buga bai cika ba sai ya zaka cewa wallahi ya rasulullahi anta ahabbu ilayya min waladi wa walidi wa mali wan nafs alladhi baina jambayya wan nas ajma'ina sai ce al'ana ya umaru shine iftitahin shine ibtida'i dama shi manzo Allah ayi al-fatihu lima ugulika ne to take sai gane ka ga na farko akwai nukusani saboda ya tura waɗansu ban da shi sai a da ya yi haka shi kenan aka gane to kaga ai wancan shi yasa annabi auladil mu'minina min anfusihim mu'mini ya kamata ya fi son annabi fiye da son kansa shi yasa da ji suna cewa ummi wa abi fida'un laka ya rasulullah da kaya da manzo Allah ya taka kaya to gara a kashe ni a kashe uwata a kashe ubana dan kar annabi ya taka kaya kaga fida'un kenan eh walau kanat ad-dunya tadumu liwahidin lakana rasulullah fiha mukhalladan ولكنها تبقى ويبقى نئيمها فدا لرسول الله أمي وخالية أمي وخالية wannan safiya ce take waka wa sayyidina rasulullahi walau kanat duniya ta dumu wahilin da duniya za a bar wani tabbata da rashi la kana rasulullahi fiha muhalladan da annabi ne ya cancanta eh walakinnaha sai ita hafna wa isna ni'muha tana karewa ni'imata na karewa fidan li rasulullahi ummi wa haliya na baka fansan kaina da uwata da ubana da yan uwa duk ya rasulullahi dan kai ka rayu mun baka rayuwar mu sannan a yakin uhudu nasibarin ta'afiyya ta zo wajen yaki wanda an kashe mijinta an kashe ɗanta an kashe babanta a yakin da ta zo don an gudu a yakin yakin ya kari a yakin uhudu da ta zo ta ce aina rasulullah ina manzon Allah yake sai ana cewa kutila a ibniki wadda wajiki tana aina rasulullah ina manzon Allah ta ana faɗa mata ai an kashe mijinta an kashe wani tana aina rasulullah a nuna mata gunda annabi yake kawai da ta gani ta ce kullu musibatun ba'adaka jaladun ya rasulullah eh duk wani fitina kullu musiba kowace irin fitina ne ba'adaka in dai kai kana nan jaladun abu ne a dana ba komai bane dan uwanta da ubanta da kuma kaga gaska tafi unni wa ajibi da Allah ya tabbata a jikin mace kuma ta tsare annabi an sare ta da takobi da kibiya da mashi so saba'in amma bata faɗi ba shine a dalilin ta ne aka saukar da innal muslimina yace wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanit wal qanitati duk wani kujera da aka faɗa na maza sai an faɗa na mata saboda nasibabin su afiya to wayannan haka abubuwa suke gudana a cikin addini in mutum ya koma sai ga yaya aka yi duk kowane rabo an same shi a jikin annabin ne ba komi a jikin annabin ne eh babu wani abin da aka same shi wajen annabi Muhammad a cikin annabi Muhammad ne in ka gan shi ma a wajen annabi Muhammad ne baka gane ba ne annabin ne a gurin shine sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ashe kenan babu wani abin da ya kai haka banda sai na rasulullah ba za ba radiyallahu anhu sai shehu jani amsa annabi sallallahu alaihi wasallama lahu istila'un manzo Allah yana da wani mulki ala jami'il maratib ko ina akwai istila'i na sayyidina rasulullahi menene kake so ka ji wanda ba hannun annabi a ciki mulki ilimi lafiya kudi zaman lafiya rashin zaman lafiya duk abin da ka sani da wanda baka sani ba annabi Muhammad yana tsakanin wannan gurin saboda shi rahmatul ne lil alamina rahmatul ne lil alamina ina ce mutum yana cikin rashin lafiya yana cikin bala'i sai kaje ce yana neman ruwa gashi nan yana ne yana rahama ce ta zama annabi Muhammad ne gurin eh rahama ce annabi ne kowane irin abu sai sai na rasulullahi ya shiga cikin abu yana cikin abun ba sai ya shiga ba shi ne ma abun to wannan shi ne wal intiradu bil hukumi da kadaituwa da hukunci wa ta hukuma shiya da yin hukunci ciki bi kulli wajhin ta wa kowane fiska wa bi kulli itibarin da kowane itibari wal maratibu martaban hiya afradul makhluqati shine daidaikun halittu min kulli jawharin da kowane jawhari wa kullu zatin da kowane zati wa kullu zarratin da kowane zarra annabi yana cikin abin kai wa kullu jurmin kowane jurm shine abin da zai zamo atom wanda zai iya rufe wani guri to annabi Muhammad yana cikin wannan abin dole ne wa kullu zati kowane zati alan firadi haka ɗaiɗai kunta hiya martabatul lil halqi martaba ne lil haqqi ga ubangiji wa kulluha maratibul ilahiyya dukkan kowa martaba ne daga ubangiji fa bi hadha al qadar daga wannan kadarin za ka gane kana aula bi kulli ahadin min nafsi man Allah shi ya fi cancanta da kowane mutum daga nan za ka iya ganewa kana aula bi kullin ahadin min nafsi intaha wasu altu na sake tambaye shi wata jami'ar radiyallahu ta'ala anhu an kauli ta'ala fadin ubangiji wanda huwa mafatihu al-ghaibi la ya'lamuha illa hu wa inda huwa mafatihu al-ghaibi ubangiji mafatihu al-ghaibi na wajen sa ne la ya'lamuha illa hu ba wanda ya sani sai shi al-an'ami kenan fa jaba radiyallahu anhu qala sai shi da ce nafallahu al-ilmu bil-ghaibi an al-khaliqi Allah ya kore ilimi na gaibi ga halitta bi hadhihi aya da wannan aya fala ya'lamu ahadun siwa ba wanda ya san abin da yake nufi da haka sai shi lakin al-ilmu al-manfi sai dai ilimin da aka koren ma kana lil halqi ilayhi tariqun wanda mutane suke da hanyar shiga wa turuqul ilmi ila al halqi min ahadi salasin to ilimi yana shiga wajen mutane ne ta hanya guda uku imma bi asatin min al hawasi ko daga motsi daga cikin motsi wai ma bi tariqis sam'i ko ji ko tabligil habari ko da ba da labari wai ma zai tarikin fikiri ko ta tunani wa huwa an-nazar fi umuril ma'lumati shine ka kalli abu ta al'amara sanannu ya tawasala bin nazari fiha wanda yana sadar da kallo cikin ta ilil ilimi zuwa ga ilimi bi umuril majhulati abinda baka sani baka sani fa hadi turuqu wayannan hanyoyi hiyal manfiyatu anil khalqi su aka kore ga barin halitta wa baqiyat tariqur raji'a sai aka bar hanya ta hudu wahiya ma ya qalifu Allah fi qalbil abdi Allah yana jefa ilimi cikin zuciyar bawa bi gairi hasatin babu motsi wala wasitin babu babu wasida wala fikirin ko babu tunani wai sama haza ana ambaton wannan bi ilimin ladunni ana kira sa ilimin ladunni to fa inna hadha ilm wannan ilimin gairu mantiyin an rasulin ba ko da shugabarin annabi ba wala ala ghairihi ba ko da shugabarin wanda ba annabi ba minan nabiyina daga cikin annabawa wal mursal da mursalai yashhadu bi hadha qawlu subhanahu wa ta'ala wannan shedan shine ke tabbatar da fadin ubangiji alimul gaibi Allah shine masanin gaibi sai ce fala yazuru ala gaibi ahadan ba bayyana wa gaibin sa wani illa man nattala min rasulin sai wanda ya yarda da shi kenan ana sanarwa kofofin ilimin ga su ya kawo kowanne ya toshe kofa ɗaya ce gata na wannan tana buɗe domin gata nan a jikin annabi bayan annabi kuma ana ba wa waɗansu bayan su ma ga mene tabbatar da wannan ga wannan ayan za ka ce wannan ayan tana jayayya da wannan ne a'a kai ne baka san kason ilimin nawa ba ne amma kin san kason ilimin sun kasu kashi kaza to kenan za ka iya bin wannan ka gane cewa duk wanda aka ce an toshe eh an toshe amma kuma akwai wanda aka bude ta ga ta nan wa taqullahu wa yu'allimukumullahu qala al-marsi imam al-marsi yana cewa aw saddiqun aw waliyun yashhadu li hada qawluhu ko mutum siddiqi ko kuma wali yana fahimta da faɗin manzon Allah inna min al-ilmi a cikin ilimi kai atil maknun akwai wani ilimi boyayyi mai mahzun eh a wani gurin maknun la ya alamuha ba kowa ya san wannan ilimin ba illa ulama billahi sai malamai na Allah fai da na dauko bihi idan suka faɗi maganan la yankiruhu alaihim ba wanda zai musu inkari akan maganan suka faɗa illa ahlul jirti billahi sai wanda suke ganin ya yi tarayya da Allah shine ahlul jirti billahi in zala yawa an kaba da yace ina ta ina zaka sani ai duk manzo Allah ya faɗa ai gashi wannan Buhari ya rawaito ai Imam al-Ghazali ya rawaito cikin ulumuddin Imam al-Dalimi ya rawaito ba Buhari ba takhrij al-Iraqi kuma ai kafin su zo kowa ba ai ba abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bari ma taraka shazatan wala fazatan illa asa su kishi ne a ce wai ka san abin da Allah ba wanda ma san artabu da dai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san nayi ba a izala mana to to ai kishi ne karkace wai annabi bai san gaibi ba su a gurin su in an ce annabi ya san gaibi to ya san ilimin Allah saboda haka bai san gaibi ba ai akan wannan kira ne wai su eh kishi suke yi kar a fadi a na dama an faɗa mana yara ne eh ko a ilimin hadisi ma ai yara ne bai da na dauko bi layin kiru alim illa hal girati billahi su kishi ne a wajen su to Allah ya sa su yi kishin ba zagi to wannan shine problem idan suka yi kishin suka hada da zagi amfani amma suka yi iya kishin su aka kawai su suna ganin gaskiya abin ba inda za a ce annabi ya san gaibi tun Allah ya ce alimul gaibi Allah ya ce wa inna mafatul gaibi la ya'lamu illa hu to tsaya iya nan shikenan za su dan kai ce su saboda ganin girman Allah ne ya za a yi to kaka sun dauki annabi Muhammadu mutum ne ai saboda ya ce inna ma ana basharun mislukum kuma to duk wannan rikita rikitan ba su bi inda za a warware musu me manufan wannan da wancan da wancan da can ba amin Allah ya gafarta masa Allahu akbar yawa na'am وفي عبارة أخرى wata ibara kuma daban kala yace al-murad bil ilmi abinda ake nufi da ilimi allazi na fahu Allah wanda Allah ya kore shi an halitti ga halittansa sai hamsatun guda biyar ne wa gairiha da wani ta min al-mughayyibat abubuwan da suke koyi huwa sune al-ilmu al-muktashib ilimin da ake tsororin sa allazi tawassalu ilayhi al-khalqu bi hadi umuri salasa shine wanda mutane suke halitta suke neman saduwa da shi ta al'amari guda uku kama ta kaddama kamar da ya gabata amma min a habarin sam'iyya wajen ji au bi adadatin fikiriya ko kuma wajen tunani au bi ma'ayanatin siya ko ka gan shi kuru-kuru fa hadi duru wayannan hanyar hiya lati hajjara Allah an sahida an yi alamul gaiba Allah ya tsare su ba za su iya ganin gaibi ba wa amma man wahabahu Allahu ilmin laduni amma wanda Allah ya masa kyautan ilimin laduni fa innahu ya'lamu ba'dul ghaibi ya san wani abu daga cikin gaibi ka hadi al-mazkura kamar yadda muka faɗa au gairi ha ko wani kama fi qissatul hajari wa Musa ko mutum ya dago kare yadda abin da ya faru tsakanin annabi Hadiru da Musa alaihi salatu wassalam la'annahu fa'ala ma akahu Allahu anhu an ilmin domin ya aikata abin da Allah ya masa hikaya daga ilimi walam ya alimuhu kalimullahi annabi Musa bai san abin ba Allah ta'ala ya ce wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi daga gare mu ilimi kuma Jibril ba Jibril ne ya gaya masa ba yawa haza dalilun wannan dalili ne alaman allamahu Allah da ilimin ladunni wanda Allah ya san da shi ilimin ladunni annahu ya alamu ba'dul ghuyub ya san wani abu daga cikin ba'din ilimin gaibi allati afa Allahu ala kathirin min halqihi wanda Allah ya boye shi daga yawa daga cikin halittunsa kaga ba ne Muhammad ba kenan eh inta wasatu mun na tambaye shi tijani radiyallahu ta'ala anhu an kauli ta'ala daga fadin Allah وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلى قوله ما يلقي الشيطان ثم يهكم ثم يهكم الله آياته وما أرسلنا من قبلك من رسول بمطورو wani manzo kafin kai ba ko wani annabi har aka zo maliki shaytan sannan a turo masa shaytan suma yuhikimu Allah ayati yayi hukunci daga hukuncin yayi hukunci da ayoyin Allah sai ce to ma'anarsa alkalamun fi hadhihi aya magana akan wannan aya min tsarikin tawili ta bangaren tawili fa inna tawila kullu yasmu alqur'ana domin shi tawili kullu yas yas au yas au alqur'an na yas'adu ko yas'adu ko yas'adu ko yas'adu yas yas'ahu ko na yasa eh Ƙur'ani yana yalwatansa. Ya sa'ahu. Yana yalwatansa. Ya sa'ahu. Ya sa'ahu. Kaman buduwa za ka iya za a iya gamuwa ta ko'ina. Daga tausi. Wata awi da ha, an na kulla rasulin kowane manzo ya tamanna islamul marsuli yana kaunan wanda aka turo shi wajen sa ya bi abin da aka zo masa shi wa hidayatum shiryen su shirsan ala amrillahi kwadayi ne saboda horon Allah wa shafaqati alaihim da tausayin su dan Allah ya ce su yi saboda samu abin da ke wajen Allah bai da tamanna idan yayi gurin haza wal qashida fi qulubil marsuli sai shedan yayi wahayi cikin zuciyan wanda aka turo masa annabin ilayhi naqiban ma tamanna shi kuma sai warware abinda ake annabin yake sha'awa gare shi balalan wa kufran ya zama bacacce ya kafirce kufurul inadi fayyatana kasar rasulu bidalika to ko fayan kasu ne ko gadu fayan takisu an rasul to annabin sai samu na kusa ne bidalika daga wannan suna yin sa Allahu ma ya lika shaitan fi qulubil rasul sai Allah ya shafe zuciyan mutumin da kake ka san duk mutumin da kake son kai shiryar da shi yana kaucewa kai kana ganin ga ga tsira nan shi yana ganin zai koma can to da ka ji ba abin ba daɗi to wannan ne yake sa fushi shine annabi nuhu yake cewa rabbi la tazar al ard min al kafirin da yara innaka in tazarhum yadullu ibadaka kawai sun zama yan iska ba kasa eh to to to kaga yayi fushi ne saboda ga hanyar tsira kuma shi yake gaya musu ga hanyar sun ke da shi kuma sun kama hanyar tsira kuma sun haɗa masa tukku ko ta ko ina to shine irin wannan to in aka yaka fahimta kisan rasulu sai annabi sai ji ba daɗi eh ai afatukurihu nasa ala Allah ya kunu muminina ya rasulullah zaka tilasta su ne dan ba su yi imani ba a irin wannan ne ga abun shi ne za ka Allah yake cewa manzo Allah ɗaha ma an zanna alaikar ƙura'ana da tashka karka damu karka damu ya rasulullah ma an zanna alaikar ƙura'ana da tashka ban sako maka wannan ƙura'ani don ka sha wuya ba ɗaha jan hankalin annabi Muhammad kenan saboda ya kira ya kira ya tashi ya yi addu'a akan al'umma ya yi addu'a akan al'umma shi ne da ya tashi yana sallah yana kuka yana kai kara wajen Allah shi ne hatta wari matkadamahu sai kafansu suka kumbura shi ne ma'ana ɗaha wanda ya taka ƙasa kafansa ya kumbura shi ma an zana alaika alƙur'anin ta shiga ba sai kuma ka da wannan alƙur'anin nan ka sha wuya ba illa tazkiratan liman yakhsha kawai ka faɗa musu in sun ji sun ƙi shi kenan in sun ƙi ka ƙyale su to shi kuma tausayinsu to wannan yake sa rauni to shi kuma manzo Allah sai a karfafe shi eh ina ganin ka ina tare da kai eh wajen fai na kabi a ayuni na kenan na'am ma yau kai shaidani fi qulubil marsul abinda shaidan yake kaiwa hari cikin zukatan wanda aka turo musu dal ma'asi sai kai masu wa wahayin saba masa wal kufur wat takalibi su karyata su kafirce suma yakum Allahu ayatu tukunna sai Allah kuma ya kawo ayarsa kun ki kun kafirce kun bijire to ga hukuncin ku suma yukimu Allahu ayati in san bi ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum amantum ma yaf'alu Allahu bi azabikum me Allah dare me Allah zai yi me ya burge Allah ya muku zunubi in shakartun mu'amantum idan kuka gane abin da nake muku kuka yi godiya kuma kuka ji ni me zan yi da muku azaba to kaga ashe rashin wancan din babban malamin ne yake tsakiya alladhi yulqiya sai shayadinuhu ila awliyaihi lijadilukum Allah kiyaye. Na'am, wa ma'anahu ma tadullu alayhi al-ayatu al-munazzala min al-imani. Abinda yake imani bi rusuli da manzo Allah wal fai'u ila amrihi fai'u ila amri Allah. Dawowa ka zauna a ƙarƙashin inwa shine fai'u. Eh, wal wuqufu inda hududi ka tsaya gudun da yace kara tsallaka. Wai al-ayatul muhakkama wannan sune ayoyin muhakkamai malamai sun ce ayatul muhkamatu fil qur'ani 500 aya na hukunci a cikin alkur'ani guda ɗari biyar ne wasu ce ya wuce haka amma mafi yawa an tsaya a ɗari biyar shine a hadisai guda ɗari biyar dubu ne ayatul muhkamat wanda wannan akan hukunci yake magana aya ɗari biyar hadisi ɗari biyar guda dubu ne duk komi mu duk hukuncin da kake gani dai a cikin musulunci a cikin wa'annan ne eh wassalam wa mal hadisul garanika amma hadisin nan na garaniku fabatilun la asala lahu ƙarya ne ba shi da asali min wajhaini daga fuska biyu kilahuma ya qadahu butlani dukkan suna yanke ƙaryarsa al-awwal na farko qawlu subhanahu wata'ala wa ma tanazzalat bi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una ka gani wa ma tanazzalat bi shayatin shaytanu da su rusa malaiku ba za su ba wa ma yastati'una ba su ya ba fa za shahidun til ayatil garani ka cewa ƙarya ne bi ismatul wahyi na daga nan wannan wannan jami kenan ko eh wannan jami ne ko a cikin najam ne ai garanika su ne wanda suke cewa najam kamar najam ne kamar cikin suratul najam ne garanik su ne wa ma tasallushi ya dira lazim mm mm ya rige in aka yi nasara ko a fara'aitun lata wal uzza wal manata salisatul na jabu ne ba da a kansa ne wajen tilka izan kismatin lize haka ne akwai gurin da manzo Allah ya yi ana abin nan ya siya ya suka ce ya siya da gunki ne ya gane to irin wa'annan mahallat din to akwai garani kulula to za mu je dai watakila ya warware gaba daya amma ni Allah ya rike ayar nan zun bai sako ba dama kayan shi ne na'am fa hadha shahidun fi ayatin ismatul wahyi min tadluqu shayatin na daga kwankwason shedanai wa sani bi qawlu ta'ala subhanahu ta'ala ala tazamu fi al-qaranik in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum kaji ba in hiya illa asma'un sammaytumuha suratul najm da yake nan eh ai ba wani abu bane illa asma'un sunaye ne sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultani Allah bai saukar da wani dalili akan haka ba fa innahu law kana ma hadisul garanik da akwai wannan hadisi na garanik al-ula la dahakat minhu jami'al arab da larabawa sun yi madariya wa saharu din nabi da sun yi izgilanci wa manzo Allah wa bi wahayi da wahayinsa wa bayanin zalika bayanin wannan annabi ya kulu sun ce afaraitum lata wal uzza ba ku ga lata da uzza ba ne al ukhra al aya cikin najm ya kulu na fiya sami al mushrikun tilka al garanik al ula mushrikai sun ji wannan garanikul ula din nan wa yana shafa'atuna la turja cewa ai ana kaunan cetonsu ka gani in ya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultani fa innal kalam al muqaddas al jalili zance mai sarki madaukaki yana yanzu yana tsarkaka a misal hada al qadari ga irin wannan munanan al fahisha al fasha iz la yujadu fihi ba wanda yake samu awwal ayatin a farkon aya ya dullu da zai nuni alamadai shay'in wanda ya rage wani abu wa akhiruha ya dullu ala dhannihi a ce aya ya bi abu a farko a ƙarshe kuma ya zarge shi in hiya illa asma'un sammaytum wa antum wa aba'ukum kaga ai yabo ne sai ce kuma ma anzalallahu ya min sulani kaga kuma zammu ne to ai ba yin haka yawa saboda haka maganar ba gaskiya bane kenan wassalam wasaltu sai na tambaye ma shau tijani radiyallahu anhu an kauli ta'ala daga fadin ubangiji wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nashiru yawmal qiyamati a amakina ko eh wannan shine buga wanda aka yi da shau Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da makafin maka eh ce duk ilimin ka ka ba mu mamaki da wannan irin iliminka amma ka yadda da shayinka wanda ke tawili wa alkur'ani eh ya faɗa wa shibrahim shibrahim ya ce haka ne sai ce ai ba tawili a cikin alkur'ani ya ce a ba tawili ya ce eh ya ce tawili ne kake musu ya ce eh ya ce to in babu tawili a cikin alkur'ani to ai man ja ta duniya a ma wa fil akhirati a ma duk wanda yake makaho a duniya a lahira ma zai tashi makaho yace bal ana darirun ni ba makaho wani dariri ne yace to ai kai tawili da na abin da ubangiji yace kenan eh yace bal innahu annahu darirun ba makaho wani aikin banza ta kuma ayatan Allah yace makaho eh shi kuma yace bal innahu darirun an buga kenan wato suna tawili da abin da suke so amma ba sa tawili da komi wannan kuma sun bubbuga shefran ya yi aiki a makan dan akwai alƙalin alƙalansu wanda ya ce dan Allah ka jaddada min imani na ya ce ka jaddada min imani na ya ce Allah yana sama kai da shehin ka kunci Allah yana ko'ina ya ce eh ya ce shefran ya ce masa wannan ɗakin ɗakin waye baitul lahi tana ɗakin kaba ne ya ce baitul lahi ya ce baitul lahi ya ce ya ce yanzu maka buɗe muka shiga damu gan shi sai ya shuru ya ce in muka buɗe muka shiga damu gan shi tunda ɗakin shi ne ya ce in kuma ka ce baya nan to wa layan tekin shi kuma baya tashi balle ya fargurin Allah dubun da yake nan shi la yanta kilo min makarin ila makarin balle ka ce baya nan yana can in aka shiga baya nan to ko baya to ina yaje bai da amsa sai ce ce bai da dan Allah da zai ki jara min imani na yana cikin jawahir rasail zaka ga irin wayannan masail akwai masaloli irin wayannan da yawa eh yace wa ma arata an zikiri duk wanda ya kawo da kai gabarin ambato na fahimta lahu mai ishato banka kuma ko yanzu din haka ne duk wanda ba sa zikirin Allah da yawa din nan zaka ga rayuwarsu tana cikin tashin hankali akwai akwai kunci zuciyar kirjin baya buduwa ba sa iya daukan bala'i karami ma balle babba sai ga mutum zai zai kusan fashewa eh Allah ya kiyaye fa jabar radiyallahu anhu bi qawli shau ya amsa hiya fil akhirati a lahira ne kultu lahu sai na ce masa siyaqul ayati yadullu ala anna fi dunya ai siyaqin aya tana nuna a duniya ne kare yace al ma'ayina tadullu ala anna fil akhirati amma kuru-kuru tana nuna maka lahira ne la'anna hanu shahidu kaseeran min al kafarati ai muna ganin kafirai fi siyaqi min duniya a duniya suna cikin wadatu walau kana zankan fi duniya da a cikin kunci ne lam ya kunu ka zalika da ba su yi arzikin ba shoci da ne ce almu'ayan sai na nuna maka a lahira ne in kuwa da a duniya ne to aya duniya mun ga wanda sun kafar cewa Allah kuma suna da dukiya suna cikin wasu ba zan ku ba saboda ka a lahira ne fadallatu siyatul duniya allati nushahiduha sai sai nuni ga duniyar da muke gani bi aidin da ganin su ala annal ma'ishata abanka fil akhirati wato nan din ba ko da ma'ana kayatarin da ka ganshi a duniya a cikin kunci to bai samu kuncin ba sai ya je can Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye a an mana har da zikirin layi ga wanda ya kauce gabarin ambatan Allah ɗinta wasu altu na tambaye shi wata zargara barin an ma'ana ƙauro ta ala shi haƙƙin nabi faɗin da Allah ya cikin haƙƙin manzon Allah wannan yana da yawa mai wannan yana da yawa wannan yana da yawa kuma rikici ne ma kunta tuddari malikita buwala li imanu ne to kuma yana da kyau ya fita da sharhan magana a gane shi ai ko a jibin man aka shige shi ba dole bane a gaba shi ai yana da yawa ya kai shafi uku ai yana da yawa shi ma na ganin an shiga karatun sama sai dama nan gurin yana da rikici ba kun da tattare malkita ba wani iman walakin da Allahu to wannan yana da za mu shige shi to amma mu gane tafasir duk wa'innan mutashabi wannan su ake kira mutashabihai saboda abubuwan zai rikitar da mutane in aka zo yawa to shine shehu tijjani ke to a nan ka gane irin girman shehu tijjani da irin yadda ya fahimci Allah da manzo Allah eh duk abin da ya faɗa sai ya fito maka da mafita wanda zai fi sauki zuwa gare ka eh wanda zai fi sauki zuwa ga mutum Allah ya tsara mana son manzo Allah Allah ya sanar da mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima gudik wal khatim lima sabaq an-nas bil hajj al haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi hatta qadar nidar al azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أتيتك كررت شيء